نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله درس من أقو أتشكم وأن للتالي من درجة الأقيلة الوسطية زامتاش يوم أكم بيان wato billa-billan abinda malin ya yi bayanin shi na cewa shi ne ake ce ma imani da Allah wanda bayani ne dalla-dalla game da abinda wannan akida ta halittun wal jama'a ta kunsa asalin dai akida shi ne imani da shika-shikan imani guda shidda to malin zai bi su dalla-dalla ya mana bayani shi ya sa malar sai ya wara da wanda ya yi mahimmanci a cikinsu shi ne babba a cikinsu shi ne asli shi ne tushe shi ne madogara ya ce wa minal imani billah yana daga cikin imani da Allah al'imanu bima wasaba bihi nafsahu fi kitab imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta kanshi da shi a cikin littafin shi وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم da kuma imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta Allah da shi a cikin sunnar shi idan yana daga cikin imani da Allah kai imani da abinda Allah ya gaya ma game da shi Allah din a cikin alkur'ani game da sunayen Allah da sifofin Allah da suke cikin alkur'ani mai girma imaninka da Allah bai cika sai ka yi imani da cewa yadda Allah ya gai din haka ne haka imaninka bai cika sai ka yi imani da cewa yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kamanta Allah da Allah subhanahu wa ta'ala da sifofin shi imaninka bai cika sai ka yi imani da cewa haka abin yake kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gai wannan yake nuna mu cewa wato aqida al-sunna wal jamaa ko su al-sunna wal jamaa ko ita aqidan an dauko ta ne daga cikin alqur'ani kai tsaye ko daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala shine zai gaya ma shine wani shine mai shine mai gari haka ne ko shine mai ilimi shine mai hikima shine mai ƙarhi shine mabuwayi shine mai mamaye komi da komi shine mai girma shine mai ɗaukaka shi zai gaya ma wannan kuma ka yi imani da shi domin Allah ta'ala kamar yadda za mu gani nan gaba shi ya kowa sanin kanshi da haka mu ba mu da wata hanya da za mu san Allah sai in Allah ya gaya mu don Allah ba halitta ba ne Allah ba dan adam bane ba aljini ba mala'ika bane balle mu gane shi mu ce yana da kai balle a ce mun cudanye shi mun yi rayuwa tare da shi ashe mun gano yana da kaza yana da kaza mun gane ko ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya zabe shi ya bibita shi akan mutanen duniya baki daya daga cikin maganganun shi zaka daukan akida ahlus sunna wal jamaa haka akida su amma in bid'a su suna ɗaukar aƙidar su ne ba cikin ƙur'ani ba ba cikin sunan manzala sallallahu alaihi wasallam suna ɗauka aƙidar su da hankali abinda hankalinsu ya tabbatar da shi game da Allah to shi ne abinda za su ce wa sifa ce ta Allah shi ne aƙida a wurinsu shi yasa aƙidar littattafan da aka buga akan tsari na yin bida bai karantuwa an ka karanta shi ba ka gane Allah subhanahu wataala kwata-kwata ba ka gane Allah ka san girman Allah ba sai dai ta ma abubuwa kama ana wani baibai ana wani shinuwanci da sauransu ba ka san me yake faɗi ma aqida da za a karanta ma a kawo aya karanta ma a kawo hadisi ta ce aqida domin hankali ba yadda za a yi ci gashin kanshi wurin gano sanin Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala yuhituna bihi ilma ba su zagayewa da ilimi game da Allah subhanahu don ba a gan shi ba Allah ba halitta ba ne ba magan shi ba ba zai mace ashe dogo ne ashe bari ne ashe kyau gare ashe hannuwa shi manya ne ashe dogayen kawo ba mu gane shi ba halitta muke gani don haka dan adam in ka kamanta shi da cewa baki ne haka ne fari ne haka nan ne mai kyau ne haka nan ne mummuna ne haka nan ne yana gani makaho ne duk haka nan ne amma banda Allah subhanahu wataala babu wata hanya da dan adam zai san Allah in ba ta hanyar Qur'ani da sunnar manzo Allah babu wata babu hanya ta uku su kadai ne waɗannan hanyoyi guda biyu Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ka ci kai imani kai imani da abin da Allah subhanahu wataala ya gaya maka game da sifofin Allah kuma game da sunayen Allah ko cikin Qur'ani ko cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ghairi tahrif ba tare da tahrifi ba tahrifi shine karkatarwa karkatar da lafazi ko karkatar da ma'ana karkatarwa dinnan al'ada ce ta yahudu al'ada ce ta alil kitab waɗanda suka ɓata littafinsu sun ɓata littafin shi yasa Allah subhanahu wata'ala cikin ayoyi da yawa yake cewa harifuna kalima an mawadhihi ko min ba'di mawadhihi al'ada ce ta yahudu Allah ce fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna karkatar da maganganu daga wurarensu suna ɗauke maganganun da Allah ya masa a cikin littattafansu cikin attaura da injila zuwa wata ma'ana wadda ba ita Allah yake da ba haka Allah ya ce ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi suna karkatar da kalmomi daga wuraren su dan haka al'ada ce tawa al'ada ce ta yahudu to tarihi kalabi ne akwai tarihi na lafazi shi lafazin da kanshi wanda Allah ya wadi a canza shi akwai kuma tarihi na ma'ana tarihi na lafazi karkatar da lafazi shine a ƙara ma lafazin da Allah ya yi a ƙara mai wata kalma ko a rage mai wata kalma ko a ƙara mai wani harafi ko a canza mai wasani duka wannan ya tabbata a cikin yahudi ya tabbata a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suke tarihi misali ar-rahmanu ala al-arshi istawa akwai waɗanda suke zauwa wurin istawa din nan su istawla a wannan tahrifin lafzi ne canza lafazi ne wannan lamun ina ka samu shi istaula daban istawa daban istaula shi ne kai karhin abu ka kwaci istawa kuma shi ne ya daidaita saboda wannan lamun da aka kara tarihi ne tarifin lafz ne an canza lafazin mun gane ko to ahlus sunna min ghairi tahrif ba sai wannan ba su canza lafazin da Allah ya faɗi ko ta musu daɗi ko bata musu daɗi ba haka za su gaya wa mutane haka za su yi imani da abin da Allah ya faɗi ko ba daɗi balle ma da daɗi don ba abin da ya kai daɗin a ce Allah ya faɗa abu kuma a ce ba a samu sahabi ko ɗaya da ya karkatar da wannan lafazin ba alhamdulillah kaga wannan tarihi na nabi na lafazi ko kuma a ƙara kalma misali Allah ta'ala cikin suratul fajr ya ce waja a rabbuka wal malaku saffan saffa idan wanda bai yarda da aqidar da Allah subhanahu wata'ala ya ga cikin alqur'ani ba in yazo nan sai ya ce mi waja a amru rabbika sai ya kara mi amru wannan kalma ce ya kara waja a amru rabbika alali kuma Allah jawa waja a rabbuka ubangijinka ya zo menene na kyama ciki Allah shi ya gaya makan shi cewa ya zo in ka ce Allah in an ce ya zo mutum ma yana zuwa an kamanta Allah da Allah to duk sifofin Allah da sunayen shi haka ne babu wata sifa da Allah yake da ita wanda dan adam ba da ita sai dai ta kowa daban take haka ma zuwa din kaga wannan tarihi ne na mi na lafazi sannan kuma akwai tarihi na mi canza wasali kamar yadda jami'a suka yi jami'a su ne waɗanda wato suke kore ma Allah subhanahu wata'ala sunayen shi ba su da ma'ana sunayen Allah ba su ɗauke da wani fahimta da za ka yi game da su a wurinsu Allah subhanahu wata'ala bai magana kamar yadda kaga bangon nan haka Allah haka duk suka doki Allah bangon nan baya magana Allah ma baya magana kamar daga kayan jiki na nan ba su magana haka suka doki Allah baya magana dan haka saboda bakin ciki dan ka san akidar su ba suna daukar ta daga cikin Qur'ani bane da kai su wani cikin su yace da a ce yana da ikon ya karkare wata aya cikin Al-Qur'ani da karkare ta kuma yana kirarin cewa shi mabiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda ni ire-iren ayoyin da suke magana Allah ya ma annabi Musa magana wa kallama rabbu wa kallama Allah Musa taklima yazo wurin ɗaya daga cikin al-qurra'u sab'a shine Abu Amr ibn al-Ala al-Basri yazo wurin shi cikin makaranta al-Qur'ani na wannan zamani yace mai wannan ayar da ke cikin suratul nisa wa kallama Allah Musa taklima yace ni so nake in karanta ta wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima yace Abu Amr ibn Ala yace naji wa kallama Allah Musa taklima na yarda haka bar ta haka to canza wani wa kallama hu rabbu ba ta canzuwa ita duk tsiyan mutum dilarancin mutum bai iya canza wasu lin rabbu hudun nan da ya canza bai ba da ma'ana wa kallama rabbu ba ma'ana bai fassarwa ko kada duk gwarancin balarabi in bai iya larabci ban kace mai kallama rabbu ka rike ta shi bai sai da za a fahimta ya ce to in waccan ka canza mata wasani wannan ma canza mata wasani sai ya shiru ko bai tallazi kafa amma duk da abu amur ba so yake jayayya da shi ba in ma jayayya da shi za yana iya kallama Allah Musa taklima annabi Musa ya ma Allah magana maimakin Allah ya ma annabi Musa magana sai ce annabi Musa ya ma Allah magana duk wanda kama magana yana magana ko bai duk wanda za kama magana yana magana shikenan annabi Musa ya ma Allah mai magana magana ba shikenan ba amma Abu Amr ba ya san wannan sai ya ce mai to ka canza kallama rabbuhu magana kaga wannan shi yake ce ba mi tahriful lafz ta hanyar mi canza wasalin irabi a nan wurin Allah subhanahu wataala shine fa'il wa kallama Allah Allah ta'ala shine fa'il shine yayi magana da annabi Musa Musa kuma mafulun bihi ne amma shi sai ya mai da annabi Musa shine fa'il Allah shine mafulun bihi ko a haka nan ma Allah subhanahu wataala mai magana da annabi Musa ya ta ma Allah magana Allah shi kan shi kenan ya za gane Allah yarda ko bai yarda ba to wannan shi yake cewa mi tahriful lafz akwai tahriful ma'ana canza ma'ana a canza ma'ana daga mi canza ma'ana daga hakikar ta zuwa wata ma'ana ta daban kamar wasu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kanshi su wani ya zo ya ce ba haka nan bane kamar rahama Allah wani zai ce ana nihin Allah yana nihin ni'ima ga halittar shi yana nihin yayi ni'ima domin rahama suka ce wato aiki ne wanda yake tsakanin bawa da Allah Allah in an ce yana rahama ai bawa ma yana rahama bawa yana da tausayi kaga dai duka wannan lafazi ne canza lafazi ne daga wurin shi canza ma'ana ce ma'anar da Allah subhanahu wataala ke ne rahmat dai da muka sani Allah yana rahama to ahlus sunna suna imani da abinda Allah ya gai ya kamanta kanshi da shi ko manzon Allah ya kamanta Allah da shi ba tare da sun yi wannan tahrifi ba mun gane tahrifi ko wala ta'tilin ko ba tare da ta'tili ba ta'tili shine korewa ka kore ma Allah subhanahu wataala abu ka ce baya da shi Allah ya ce yana da ka ce baya da wannan aƙidar jami'a ke su suke kore ma Allah subhanahu wata'ala sifofinsa bai da sifa kode wurin jami'a kuma Allah bai da wani suna wurin jami'a kawai Allah Allah ne suka ce in haka ce Allah na da suna yake na Allah ba guda bane saboda hauka shi Allah in kai bane da alqur'ani ba shi ya gai ba ya zano su cikin suratul hashr wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر shi ya zano su ras ya ce shi Allah shi ne wannan shi ne wannan shi ne wannan shi ne kuma sai ka zo ka ce ba shi bane ka kenan wanda ke irin wannan magana kwata kwata ba ya karanta alqur'ani alqur'ani na wani waje shi yana wani waje daban kuma yace shi masoyan Allah ne mai girmama Allah subhanahu wataala wannan ita ce aqidar jami'a suna kore ma Allah subhanahu wataala sunayen shi da sifofin shi kawai Allah ɗaya ne Allahu ne kawai ba shi bane as-sami'u ba shi bane al-basir na shiriri ta ce domin mutum ma dan adam ma bayan sunan shi na zane yana da abubuwa da yawa ko ba haka ba dan adam ana ce mai malam ko a ce mai malam ana ce mai alashi ana ce mai minista ana duk sunayen shi har ma wani lokaci yana kyaman sunan shi na zane sai daga kira shi da sunan shi na ɗaukaka shi ko ba haka nan ba ne kuma banda shi yana da mutum za ka ganin da mutum ɗaya da sunaye da yawa baki ne sunan shi bari ne sunan shi ne ko dogo ne gajere ne kakkaura ne damamme ne sire ne duk sunayen shi ne haka ne ko mai ƙarfi ne raggo ne kasala gare jarumi ne sunayen shi ne ko haka Allah subhanahu wata aka ma dan adam ma wannan kuma ya ji dadi balle Allah subhanahu wataala duk wata kamala da zaka jingina ma Allah dan adam ya Allah subhanahu wataala in ka jingina ma dan adam ita Allah ya dacewa da ita duk abu mai kyawu da zaka cewa dan adam yana da shi to Allah ya yi dan adam cancanta shi duk kamalar da ka sani to alu sunna ba su korewa suna tabbatarwa ne suna tabbatar da abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa min ghairi takyif kuma ba tare da gwada kaifiya ba takyif shine gwadi ka gwadi kaifiyan abu yadda abu yake ko dogo ne ko gajere ne ko kakkabra ne shine kaifiya ko siriri ne mai badi ne ko matsatse ne shi yake ce mai kaifiya da haka sibobin Allah subhanahu wata'ala ahlus sunna ba su gwadin kaifiyarsu ba su cewa Allah subhanahu wata'ala wato daidaituwa shi kamar daidaituwan mutum bisa al'arshi bisa kujera ne ko kuma kamar daidaituwan mutum bisa ƙasa ya zanne ba su gwadin wannan saboda mi wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaɗe ta da shi bil'adama ba su da hanyar da za su gano Allah subhanahu wata'ala ya daidaitu kawai sai dai su faɗi ya daidaitu ba don ba su gani ba babu wanda ya ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa lokacin da aka tambayi Imam Malik ar-Rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah ya daidaitu akan al-arshi ko aka karanta mai wannan aya aka ce mai kaifa stawa yaya ne ya daidaitu ya wadi kaifiya dan kaifa in an zo mai da kalmar kaifa yaya Allah ya daidaitu imamu malik ya ce al'istiwa umaru daidaituwa dai an santa in an ce abu ya daidaitu kowa sun daidaituwa walkaibu majhul amma yaya ya daidaitu din ba sani annan babu wanda ya sun shi wasu alu anu bida'a ya ce tambaya game da wannan bida'a ya ce ma mai tambayan wala a raka illa mubtadi'a kai ba na ganin ka wace ɗan bida'a ne ta shi ka ba ne ina cikin masallacin ki ta shiga ta daga cikin masallaci don bi za ka tambaya abin da ni ban san shi inda Allah ya ce ya da ka bar shi akan ya daidai wannan asar ne ingantacce ibn hajar ya ce isnadi ne jayyid malamai da yawa sun rawaito shi daga imam malik waɗanda suka rawaito shi daga imam malik magana ce ingantacciya akwai masu musu sai ƙarya ce amma ingantacce ne imam al-bayhaqi ya ambace cikin al-asma wa sifat nashi haka ma abu nu'aym cikin hilyatul awliya ya ambace shi haka ma imam al-lalakai a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa ya ambace shi duk da dalilin da tawaini ba sabi bane da tawaini da suka ba shekara dubu baya da yin su babu wanda ke kasa ga shekara dubu cikin waɗannan da tahon guda uku duk sun ba shekara dubu baya da aka rubuta su zaka suna kusa ga imamu maliki ko malamai sun fi sarsanan waɗanda suka ruwaito wannan magana ta imam malik sun ce ingantacciya ce zuwa ga imam malik lalle imam malik ya faɗi wannan magana wala tamthilin sannan kuma ba su yin tamsili tamsili shine gwadin yadda abin yake kamanta shi da na wani kamar yadda ake wasan kwaikwayo kun ga wasan kwaikwayo da larabci su ne tamsili wasan kwaikwayo wani abu ne da yawa kuma ku zo ku yi shi wani tarihin wani mutum wanda ya wuce a zo a yi shi a aikace ga yana wannan shi ne wani wance ita ce wance wani shi ne ɗayan shi wa'annan su ne jikokin shi da sauransu kamar da gaske amma duba su bane kamar yadda suke tarihin annabawa ba su bane kwaikwayo ne suke to ba ka cewa hannun Allah kamar hannun mutane yake ganin Allah kamar ganin mutane yake alu sunna ba sai yin wannan kafar Allah kamar kafan bayan Allah suke zatin Allah kamar zatin ba su ba su gudun misali sai dai mi su waɗi su yi imani da abin da Allah ya waɗi kawai bal yu'minuna mala yace a suna yin imani bi anna Allah subhana cewa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir cewa Allah ta'ala sun yi imani da cewa babu wani abu tamkar Allah babu wani abu a cikin doron kasa da za a cewa kamar Allah yake wa huwa as-sami'ul basir Allah ta'ala shi ne mai ji mai gani wannan aya a cikin ta akwai raddi akwai akan mutane guda biyu na farko su ne masu kwatanta Allah da halittar shi almubattila laisa kamithli shay'un raddi ne gare su domin Allah ce babu wani abu kamar shi kuma kai ka zo ka ce zatin Allah kamar zatin mutane yake ka ce ganin Allah ko ilimin Allah ko jin Allah kamar na halittar shi yake shi kuma Allah ya ce babu wani abu da yake kamar shi shi kadai ne makadaici wawan sami'ul basir kuma wannan raddi ne akan waɗanda suke mi suke kore ma Allah subhanahu wata'ala sunaye domin Allah ce shine as-sami'u shine al-basir da haka aya duka ta yi raddi akan waɗannan mutane masu waɗanda suke tatili da waɗanda suke tamsili kuma wannan aya wato constitution ne babba bayyanan ne karara a cikin imani da sigobin Allah da sunayen Allah ko ina za ka sanya wannan aya a ko'ina za ka yi amfani da ita duk lokacin da wani za ya ce ma ka kamanta Allah da halitta sai ka ce mai ainihin suka mutu nishin rasulici in an yi kaza an yi kaza suka ce a'a ai Allah ya ce babu kama da shi sannan kuma ya tabbatar da cewa shi ne mai ji mai gani alhali mutane ya suna ji suna gani ana ka in na ji Allah yana da huska kamar yadda yana ji din nan ba irin jinmu ne haka huska shi ba irin tamu ba ce haka hannun shi ba irin namu bane yana da hannu amma ba irin namu bane kamar yadda zan cewa yana ji tunan ba irin namu bane ganin shi ba irin namu bane muna da ilimi Allah ta'ala yana da ilimi amma ilimin Allah da namu ba iri dai bane sun sha bamban ilimin Allah daban ilimin dan adam daban haka wannan aya ka'ida ce mai girma da mutum za ya rike ta yi amfani da ita a wurin tabbatar da abinda Allah ya tabbatar da shi ga kai ko kuma kore ma abinda Allah subhanahu wataala kore ma kanshi da shi fala yanfauna anhu ba su kore ma Allah subhanahu wataala ma wasafa bihi nafsuhu abinda ya tabbatar da shi ko ya kamanta kanshi da shi Allah ta'ala ya ce yana da kaza kai bai kamata ba ka zo ka ce Allah ba ya da haka ne ko ba za ka kore ma Allah subhanahu wataala abinda ya kamanta kanshi da shi ba yace ma yadullahi bali ya dawo mabsuta ne sai ka tabbatar baka korewa domin shi yace kai ka san Allah ba shi kuma shi ya san kan shi yace kuma yana da hannun nan guda yace wa yabqa wajhu rabbika ita da fuska sai ka tabbatar da ita yadda ta dace da girman Allah subhanahu wataala wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi kun ba su karkatar da magana daga wurarenta wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi ba su karkatarwa cikin sunayen Allah da ayoyin Allah wala yulhiduna al-ilhad shine karkacewa daga daidai zuwa dama ko zuwa hagu tsakiyar hanya sai a karkace kamar yadda aka kira sunan kabarin da ake wajen alƙibla maimakon a tsagara mai tsakiya sai a yi shige wajen alƙibla a tura mutum haka maimakon a sanya shi ana kiran shi da sunan allahadu karkacewa wanda shi ne kabarin da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kabarin shi aka yi so a yi madin musulmi idan kasa ta zama tana da tauri kuma kasanmu nan ba ta da tauri aka yi ribza a zati yasa dai dabaran mai irin wannan manzan Allah ya ce a shakku lahum wal lahadu lana lahadu namu ne wannan kabarin a yi shi wajen alkaila manzo Allah ya ce mu musulmi namu wa shakku lahu tsagawa da ake tsakiya kuma na suwa ne na kafirai ne mushrikai amma mu muna yi saboda larura ba yadda za mu mu mai rifza za a idan ba wata kariya da za a mai tsaya sai ya rifza ya danne mamaci amma aka yi tsakiya aka sa itace ko da ya zubo sama bisa itacen da abin za a yi zubo to abin da ake ce ma ilhadi kenan ilhadi cikin sunayen Allah wato shine karkatar da sibobin Allah ko sunayen Allah subhanahu wataala daga yadda Allah ya wadi zuwa ga ra'ayin wani zuwa ga son zuciyar wani shi kuma ilhadin nan kashi-kashi ne ilhadi na farko shine a ambaci sunayen gumaka da sunayen Allah subhanahu wataala kamar yadda mutanen makka suka ambaci sunayen gumaka da sunayen Allah ta'ala suka kira wani gunki da sunan lata saboda sun sa akwai al'ilahu Allah domin abinda ake kudircewa game da Allah shine suke kudircewa ga gunkinsu na Allah ta da haka suna ganin shi ma Allah ne abin bautawa sai suka kira da ilah kamar yadda kai musulmi za ka kiran abin bautawa ka da ilah su ba sai suka kira gunkinsu da sunan mai al'ilah suka kira wani gungi da suna al'uzza kamar yadda Allah yake al'aziz suka kira wani gunki da sunan manar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake al-mannan wannan ilhadi gunkin banza dan adam ya yi shi daraja kuma har aka manta shi da Allah subhanahu wa ɗauki sunayen Allah a bashi wannan baya da kyawu ilhadi ne ahlus sunna ba su irin wannan ko kuma a ambaci Allah subhanahu wata'ala da abin da ba sunan shi bane da abin da bai dace da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda nasara kiristoci suke ce ma Allah uba shi bai daga cikin sunan Allah uba dan Allah ya ce lam yalid bai da da balle ya zama uba bai taba haihuwa ba bai haihu ba balle a kira shi da sunan uba Allah bai da da ko guda ko kuma kamar yadda falasifa suke kiran Allah subhanahu wataala da sunan mai mujib mujib dabi'a ko dabi'a kamar yadda masu karatun filozofi sun san wannan shirman ko al'illatul fa'ila mahwari mai aikatawa ba su san su ce Allah ko a ce alquwatul khafiyya ƙarhin da yake koyi ƙarhi ya taɓa ɓoyewa amma akwai mai ƙarhi wanda yake ɓoye ba mai ganin shi amma su maimakin su ce Allah subhanahu wa ta'ala su yi sai su ta kaucewa su ta waɗin waɗin sunaye waɗanda ma an zalallahu ta'ala bi amin sulfan wannan nau'i ne na ilhadi ko kuma a kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da sibobi na tawaya sibobin da suke nuna na ƙasa kamar yadda yahudu suka kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da cewa fakiri ne matalauci ne talaka ne baya da balle ya ba wani inda mawadaci ne da ya wadatar da kowa saboda rishin hankali da rishin gaba irin na yahudu da tsaurin kansu laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya mu ne mawadata Allah talaka ne kaga wannan ilhadi ka kamanta Allah subhanahu wataala da sifa ta na ƙasa da ɗan adam ma ce mai talaka ba jin daɗi ko kuma cewa Allah subhanahu wata'ala ruwa gare yana da amma ruwa gare annan Allah ɗarme yake bai bada ba sake yake ba qalatil yahudu yadullahi maghlula hannun Allah a kulle yake ba ya bada kyauta Allah ce qullat ali walu'inu bima qalu hannun su ne da suke ɗarme ba su bada kyauta yahudu kowa sun su da ruwa allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli sune yahudu suna ruwa kuma suna umarnin mutane da ruwa amma Allah subhanahu wataala bal yadahu mabsuqatan hannayen Allah guda biyu shimfida suke yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa akan bayin shi yadda yake so ya arzuta wannan ya talauta wannan ya ba wannan bakin gwargwado ko ka rasa dai ko mun talaucin ka dai ba ka rasa ko ruwan da zaka sha Allah na kyauta amma yahudu sun yi nira ma Allah subhanahu wataala cewa ruwa ko kuma jingina ma Allah subhanahu wata'ala hutu da suka ce Allah ta'ala ya halicci ya halicci duniya cikin kwana shidda ran asabar sai ya tsaya ya huta Allah ya ce wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub gashiya ko ayyaya take ko mun kankancin ta bata shahimu mu halicci sammai da kasai cikin kwana shidda amma ko kaɗan ba mu gaji ba inda Allah su kuma yahuda suka ce gajiya shi yasa rana asabar yahuda shi yasa su ma rana asabar in suka yi aikin kwana shidda ga sati sai su tsaya su huta kwana biyar ga sati rana asabar ta sai a huta saboda an gaji saboda su diyan Allah ne bari su koyi da ubansu saboda sun rena mutane to wannan duka nau'i ne na mi na ilhadi ko kuma kore ma Allah rishin yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce sunan shi ne ko sunan shi kamar yadda jami'a suke cewa su jami'a a ƙira su cewa suna Allah tsirarin sunaye ne ba su ɗauke da ma'ana ko guda da haka salaf ɗin da suka tattauna da su abin da suke cewa Allah sami'un ne bila sami basirun bila basari alimun bila ilmi hakimun bila hikma azizun bila izza qawiyun bila quwwa mai ji babu ji ka taba jin wannan wannan an shirme ne mai ji ka riga ka tabbatar mai da shi mai ji ba tare da shi ba mai gani ba tare da gani ba abinda suke ni wai ba ka ce mu Allah subhanahu wata'ala yana da sifa ta gari ba sai yarda da wannan sai dai ka ce mai mai jin mai ganin kuma ba sai yarda ka ce sunan Allah bane da cewa su kai Allah suna ɗaya gare Allah kawai kaga wannan duk ilhadi ne to duka waɗannan ilhadin da muka ambata baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya musu narko na azaba ya musu alƙawarin ranar alkiyama in suka mutu da irin wannan ilhadin Allah zai musu azaba ranar alkiyama Allah ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah ta'ala yana da suna mafiya kyawu ku roke shi da su wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke karkatarwa suke irin wannan ilhadin cikin sunayen Allah sai yi je zauna ma kamu ya amalu za a saka musu da irin abin da suka aikata wata aya kuma Allah ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi an-nari khairun amman ya'ti aminan yawm al-qiyamah yamalu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir lalle waɗanda suke karkacewa a cikin ayoyinmu suke kalkatar da ayoyinmu da muka saukar da suna alkur'ani Allah ya ce ba su koyuwa mun san ko suwa ne za mu kama su rana alkiyama saboda haka kenan waɗannan ayu guda biyu suna tsoratarwa akan me duk wanda ya ilhadi sai Allah subhanahu wataala ya kama shi rana alkiyama da azaba mai tsanani a takaice dai ahlus sunna ba su me ba su yin ilhadi cikin sunayen Allah ko kuma cikin ayoyin Allah subhanahu wataala wala yukayyifuna ba su gwadin kaifiya kamar yadda ta yace min gari takyifin wala yumathiluna sifati ba su kwatanta sifofin Allah bi sifati khalqihi da sifofin halittar shi wannan duk mai bayanin shi li'annahu subhanahu wa ta'ala saboda Allah madaukakin sarki la samiyya lahu babu takwara ga Allah Allah bai da takwara Allah ta'ala ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wasbir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya ubangiji Allah subhanahu wata'ala shine makayin halittar sammai da kasai da halitta abin da ke tsakanin su ka bauta mai kuma kai hakuri da bauta mashi yace baka taba sanin takwara ga Allah Allah ta'ala bai da takwara ta cewa ga ya takwaran Allah ne kamar Allah subhanahu wataala yake komai da komai shi ma yana da wata duniya can da ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su yana da mala'iku yana da aljannu yana saukar da ruwa yana saukar da albarka yana kashewa yana rayawa yana arzitawa yana babu Allah bai da takwara wala kufa lahu kuma Allah subhanahu wataala babu kufi gare shi shine mithlu wa shabih kama al-kufu Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan shine kufuwan wani ana cewa kufu ana cewa kufu ko wanda kirawoyi ne guda biyu nan ma wa lam yakul lahu akwai kufu an ahad akwai kufuwan ahad haka ne ko to shine dai duk ma'anar su guda ne da samiya da ana nihin iri daidai da daidai da Allah subhanahu wataala wala nidda lahu kuma babu kishiya ga Allah subhanahu wataala Allah bai da kishiya kamar yadda Allah ya ce bala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kun ku sanya ma Allah kishiyoyi alhali kun san bayan su wala yuqasu bi khalqihi kuma Allah ba a kiyasin shi da halittar shi ana ba a kwatanta Allah da halitta kaga abu kaza da Allah ya wadi kamar na halitta yake dan mutun ya gane a sai dai a gaya maka ko ka gane ko baka gane ba nan za a tsaya babu wani misali da dan ba wanda ya ga Allah bare ba da misali da shi ya gaya mun baka gane ba to can kai ka sani baka gane ba mu tsaya ba mu wuce daga nan za mu tsaya wa Allah ya gaya mu shikenan babu wani kwatance da zamu domin kiyasin Allah da halitta shi sabo ne mai girma shiga gonar Allah subhanahu wataala ne fa innahu subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala a'lamu bi nafsi shine mahi sani da kanshi shi ya kowa sanin kanshi haka in ya gaya mamu haka yake ke inda shi ya san kanshi mu ba san shi ba wa bi ghairihi kuma shine mahi sani da wani shi ko Allah ya himu sanin kanmu akai ka san kanka ko ka san abin ka san duk abin da kake so ka san abin da baka so to akwai abin da baka so baka san shi ba kuma akwai abin da kake so baka san shi yan abubuwan da ka sani cikin rayuwarka yan kaɗan ne wanda kake so da wanda baka so ko wanda kake so ka gani to akwai wanda kana son ka gan shi amma baka san shi ba baka taba jin kana son ka gan shi ba shi Allah ya san kana son ka gan shi akwai wanda ba ka so ka gani to akwai wanda yi shi in tsoron shi ne kake shi akwai wanda yi shi ban tsoro amma baka san shi haka Allah ya yi musanin kanshi kuma ya yi musanin kanmu wa nahnu aqrabu ilayhi hablil warid Allah ta'ala ya ce ya hika kusa da wannan jijiyar ta waya ta gare waɗannan jijiyoyin da suke cikin jikinka Allah ya hika kusa da kanka saboda haka kenan tunda ya yi musanin kanshi ya yi musanin kanmu ashe in ya ba mu labari mai zamu imani zamu mai yarda cewa haka Allah yake korewa kenan mun ga Allah abinda ya gaya mun ba haka bane a'a ba haka nan bane saboda ni da naga Allah kaza gare shi ni ban ganshi da hannuwa ba ke ban ganshi da huska ba ka ganshi ba ba wanda ya taba ce ma ya gane shi haka ne ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da waɗansu malamai suka ce ya ga Allah cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu ko shi cewa nuru arahu haske ne nake gani kenan haske ya gani kawai shi ma da ya zo waɗanda suke da dalilai masu yawa waɗanda suka ce ya ga Allah ko su ba su waɗe yadda ya gani bai ce kaza gare kaza ya ce haske ya gani ya ce shi kenan saboda haka kenan yadda Allah ya gaya mana haka ya kamata mu imani da shi wa asdaqu qila saboda kuma Allah ta'ala shine mai gaskiyar magana shine in yawa din magana haka take da gaske ne wa ahsanu hadithan min khalqihi kuma Allah ta'ala shine mai kyawan labari yadda halittar shi shine zai baka labari kyakkyawa yadda yadda dan adam zai ga ma labari mai kyawu dan adam yana yana da matsaloli idan yin san labarin nan nashi mutane sun yi musu yana iya kara ga ya karo abinda babu shi shi kuma Allah in ya gaya ma haka za ya gaya ma ko ka yarda ko ka ka yarda babu wata maslaha da yake so wurinka ta sai kare da kai da komi shi yasa zai gaya ma ta ma dadi alhamdulillah ba ta ma dadi ba kai ka sani in ka yi imani za ka samu aljanna in ka kiya kuma akwai wata jahannama amma dan adam yana so ya samu matsayi wurinka yana so ya birge ka sau da haka sai ya kare karen shi abin ba haka yake amma ya kankaro ya kankaro ya kankaro ya kara ya kawata labarin ya bashi mahimmanci ya gyara shi dan ya yi daɗi daga ji an ce an yarda kuma daga ba sai abin ya ta damun shi sai ga bai kyauta ba saboda ya yi kare-kare a ciki da haka dai yadda da adam zai baka labari ba kamar Allah subhanahu wa ta'ala yake ba Allah ya ce wa man asdaqu min Allah haditha wane ne kyawun yayi gaskiyar labari kamar Allah subhanahu wa ta'ala babu shi to saboda haka wannan shine wato dunkulallen abinda ahlus sunna wal jamaa suke kudircewa game da Allah subhanahu wa ta'ala nasibobin shi da sunayen shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka faɗi inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi ba daidai ba kuma Allah subhanahu wataala ya yi mu Allah ta'ala ya taimake mu da yin aiki da abin da muka wani Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lahiya ya ba mu kwanciyar hankali da lumana a cikin kasar mu Allah subhanahu wataala ya kwantar da tarzoma da tashi da ke faruwa a cikin kasar mu Allah ta'ala ya shirya mu ya haɗa kanmu baki daya Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya fahimtar da mu gaskiya ita ce gaskiya mai aiki da ita ƙarya kuma ita ce ƙarya mu watsar da ita kuma Allah ta'ala ya taimake mu akan bayanin abin da ke ƙarya da gaskiya kuma Allah ta'ala ya taimake mu akan bayanin shi akan hiddo shi ga mutane domin mutane su zamanto mutanen kirki masu gaskiya da Allah subhanahu wataala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين